بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha tara ga watan zulhajji hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na ɗari da ɗaya daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman wato matattarar da al-imamu muslim yake taro hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana fassara mana su a bisa hasken fassarar da magabata daga cikin malaman ainihin farko suka yi tun daga kan ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa za mu tashi babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man hamala alaina silaha falaysa minna babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man hamala alaina silaha falaysa minna babin da ke fassarar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tace wanda duk ya ɗauki makami a kanmu mu musulmi to ba mu ba shi bawa cikinmu shi ba namu ba ne akwai hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda in kana karatun su zaka ji annabi ya yawaita cewa ba ruwanmu da wane ba mu ba shi shi ba namu ba ne to alaƙar kawo waɗannan hadisai a wannan wuri da zamu fara jin su a yau shine imamu muslim yana son ya fassara mana shin wannan magana ta annabi ta kore imani daga kan duk wanda ya ɗauki makami ya waƙi musulmi wato ya zama kafiri baya tare da imani to alaƙar kawowa a cikin babin kenan tunda kaga ana maganar imani ne menene imani waɗanne rassa ne rassoshin imani waɗanne ayyuka ne ayyukan imani waɗanne maganganu ne maganganun imani to sa'an nan waɗanne ayyuka ne suke kora imani to sai aka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yawaita magana akan cewa wanda duk ya ɗauki makami akan mu ba mu bashi wanda ya kukan mutuwa ba mu bashi wanda ya mana magudi ba mu bashi shin waɗannan ayyuka ko ayyuka ne na kafirci yadda in ka aikata sai a ce baka da imani to shine ainihin Imam Muslim ya tattaro mana waɗannan hadisai za a ba a fassara su insha Allah ta'ala قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن وهو القطان حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول السند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا al-Imam Muslim yace malamin shi mai suna Zuhairu dan Harb ya ainihin wato bashi hadisi da kuma malamin shi mai suna Muhammad ibn al-Musanna waɗannan malamai nashi guda biyu qala dukkan su su biyu suka ce da shi haddathana Yahya Yahya ya karantar da mu hadisi to wane ne Yahya sai shi Muslim yace wa huwa al-Qattan shine babban malami Yahya dan Sa'id dan Farrukh al-Qattan Abu Sa'id al-Basri to sai Imam Muslim ya dakatar da wannan hanya anan sai kuma ya sake kawo hanya ta biyu yace wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba Abu Bakar dan Abu Shayba ya ainihin ba mu hadisi kenan yanzu malamai guda uku kenan amma hanyoyin sun zama guda biyu saboda hanyar farko guda biyu ce malamai biyu ne amma sai hanyar su ta haɗe su ne zuhair dan harb da muhammad ibn al-musanna hanyar su ta haɗe akan malamin su yahaya dan qaffar sai kuma imam muslim ya ce to ga wata hanya kuma ta uku ita ce al-imamu abubakar ibn abi shayba ya karantar da mu hadisi shi ko yace haddathana abu usama wa ibn numair yake cewa abu usama ya ainihin wato ba mu hadisi da shi da al-imamu ibn numair kulluhum dukkanin waɗannan malamai guda uku malamin farko shine Yahya al-Qattan malamin na biyu shine Abu Usama da malami na uku shine Ibn Numair dukkanin su uku sun karbo an Ubaidillah daga Ubaidillah Ubaidillah ya karbo an Nafi'in daga Nafi' shi ko Nafi'u daga Abdullah dan Umar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta bi karshen wannan ainihin hanyoyin a inda suka tiki dai akan nafi'u ta hanyar abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai muslim ya sake cewa wa haddathana yahya ibn yahya al-imam yahya ibn yahya at-tamimi kenan ya ba mu hadisi to sai muslim ya ce wallahu lahu lafazin da zai kawo a tsakankanin lafazin waɗannan malamai nashi kaf to ya ɗauki lafazin yahaya ibnu yahaya ne ma'ana ya aje lafazin zuhair dan harb da muhammad dan musanna da abubakar ibn abi shayba dukkanin waɗannan lafazan su ya aje ya ɗauki lafazin yahaya ibnu yahaya dan haka yace wallahu lahu to al-imam yahaya ibnu yahaya almajirin imam malik ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sai yace qara'atu ala malikin na ainihin karanta wa Malik Malik ya mana fassara mun sha bayyana ire-iren waɗannan wato siyahul aba'i wa tahammuli a baya malamai daga cikin malaman farko ko kuma alqudama'u suna da salon karban hadisi kuma suna da salon bayarwa to daga baya kuma abubuwan sun zo sun dan dauki wasu salo waɗanda suka dan canza ma'anoninsu idan ka rike littafi kana karantawa malami ne maka bayani yana maka fassara to in ka je sai ka ce qara'atu alaihi idan ko wani ne yake karantawa malam na fassara kai kuma kana gefe guda da littafi kana bin karatu sai ka ce qura'a alaihi wa ana asma'u to kuma a irin wannan siga ya halatta ka ce akhbarana ana fatan an fahimta to sai yace qara'atu ala malikin na karanta wa malik ko na ja baki maliku ya min fassara an nafi'in maliku ya karbo daga malamin shi nafi' an ibn umara shi ko daga abdullahi dan umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce waɗancan hanyoyi ne kamar yadda muka yi ishara duk imam muslim ya ta kokarin tattaro su wuri guda daga ƙarshe sai ya tsoke su wuri guda dukkan hanyoyin da abin da suka ruwaito shine annabi ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna wanda ya dauki musulmi ya waƙe mu ko wanda ya dauki takobi ya waƙe mu ma musulmi to ba shi tare da mu ma'ana mu al'ummar musulmi duk wanda zaka ga ya waƙi musulmi to ba musulmi bane domin musulmi dai ba ya daukan takobi akan ainihin musulmi to wanda dukkan da ya dauki takobi yana yakar musulmi yana kashe musulmi yana zubar da jinin musulmi to wannan ba shi daga cikin ainihin al'ummar musulmi to za mu dawo mu tattauna ainihin ma'anar wannan hadisi da kuma tattaunawa da ainihin malamai suka yi amma dai shi wannan hadisi ina son ka san kamar yadda al-Imam Muslim ta rawaito shi daga Sayyidina Abdullah dan Umar haka al-Imam al-Bukhari ma sa'an nan kuma daga cikin malamai al-Imam nasai ya rawaito shi a cikin Sunan al-Mujtaba ko kuma ainihin a cikin littafin shi Sunan nasai da aka fi sani mun yi bayanai a cikin karatunmu na Sunan nasai haka nan ya rawaito a cikin al-Kubra al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi dukkanin su sun rawaito wannan hadisi al-Imam Ahmad ma ya rawaito shi kamar da al-Imam Abu Awana shi ma ya rawaito wannan hadisi al-Imam Abu Nu'aym ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mustakhraj ala Sahih Muslim haka al-Imam At-Tahawi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Mushkilul Athar al-Imam Al-Baihaqi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin cikin littafin shi ainihin as-sunan al-kubra kamar yadda muka alƙawaranta insha Allah bayan mun karasa karatun lafazin wannan hadisi za mu dawo mu ji menene malamai suka ce dangane da wannan hadisi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حل من صلى علينا الصيف فليس منا من صلى علينا الصيف فليس منا wannan hadisin imam muslim ya sake samo shi ne daga malamin shi al-imamu abubakar ibn abi shayba da al-imamu ibn numair wato muhammad dan abdullahi dan numair al-hamdani abu abdurrahman al-kufi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ko yake cewa malamin su mai suna malam Mus'ab dan Miqdam ya karantar da su hadisi shi yasa Imam Muslim da ya ruwaito yadda lafazin malamin shi yace haddathana Mus'ab sai shi Muslim yace wa huwa ibn al-Miqdam wato Muslim dan Miqdam Muslim yana da kokarin keke da keke yadda aka gaya mai sai ya fada amma in ya lura in ya fada maka kai kuma kanka zai daure sai ce maka wane kenan tun farko ba zai kara da wani din ba zai faɗi yadda aka gaya mai haddasana mus'ab shi ma sai ce haddasana mus'ab to waye mus'ab sai ce maka dan miqdam ina fata an gani shi ko yace haddasana ikrimatu ibn ammar malamin mu ikrimatu dan ammar al-ijli ya ba mu hadisi an iyas ibn salama daga ainihin nashi malamin iyas dan salama dan akwa tabi'i ne amma mahaifin shi sahabi ne salamatu dan akwa yace an abihi ya karbo daga mahaifin shi salamatu dan amr dan akwa sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا كربو daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullum abin da muke gaya wa jama'a kenan wannan ita ce albarkan makaranta din wannan ita ce albarkan ilimi idan ubanka malami ne ka zauna ya koya maka karatu in dan kasuwa ne ya koya maka kasuwanci idan makiri ne ka zauna ka koya ya'yan sahabbai abin da suka yi kenan da suka samu iyawansu malamai ne su ma sai suka tsaya suka koyi karatu shi yasa zaka ji da yawa sai ka ji an ce an abihi ko kuma ya ce haddasana abi ina fata an gane in ya zama mahaifinka malami ne bai da kuɗi baka zauna ka koyi karatu ba ka yi ɓatan bakatanta kuma wata rana kana nan ba da daɗewa ba sai ka yi nadama nan nake gaya muku rikici ne aka a garin nan game da masallaci da menene menene menene menene ran wani ya ɓaci ashe uban shi malami ne amma shi ta shegantaka har nan ya zo na kuka cewa shi abin da ke mai ciwo ba wai kwace musu masallacin da aka yi ba shi yau da yana da karatu kai sai fashe da kuka ice ba yadda ba a yi karatu ba yake haka al'amarin yake don haka akwai abin da ba za ka iya riskar shi ba in lokacin shi ya wuce baka iya ba baya riskuwa a ɗabi'ance ka ɗauki keke duk wanda bai koyi keke yana karami ba ya girma Allah ya kyauta yana ɗibowa a guje sai dai ka ji yara suna cewa kauce ga ɗanye na ba za ka taɓa iya keke ban dai ka girma baka iya ba tsautsayi ya hauka to haka karatu in dai ka sake ka girma to sai dai gyaran Allah amma shi karatu akan ɗau iska Allahu akbar gashi nan dai iyasu dan salamatu dan akwa yace an abihi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce man salla alaina saifa wanda duk ya zare takobi akan mu ya yaƙe mu ko zubda jinin mu falaysa minna ba mu bashi maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan wannan hadisi na salamatu dan akwa muslim kada ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba amma al-imam abu dawud at-tawalis ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-musnad haka al-imam ahmad a cikin nashi littafin al-musnad haka al-imam darimi a cikin littafin shi as-sunan haka al-imam abu awana a cikin littafin shi al-musnad haka al-imam abu nu'aym a cikin littafin shi al-mustakhraj haka al-imam ibnu hibban a cikin littafin shi as-sahih al-imam at-tabarani ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir haka nan babban malamin duniya al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh sunna shi ma ya rawaito wannan hadisi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا إمام مسلم يتي مال من أبو بكر بن أبو شيبة يا كرن تدمو حديثي حديث دا يا كرن تدمو حكى يا مال من نام ميسونا عبد الله بن براد الأشعري شيما يا كرن تدمو وانا حديث حكى نن يا مال من ميسونا الإمام أبو كريب واتو محمد بن علاء waɗannan malamai guda uku muslim ya ce ƙalu gaba ɗayansu suka ce haddasana abu usama malam baban usama ya karantar da mu hadisi sunan shi hammadu ɗan usama kuma abu usama mana a zahiri ya sanya wa ɗan shi sunan mahaifin shi kenan na haka ya zama abu usama hammadu ɗan usama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu an buraidin daga buraidin an abi burda shi kuwa buraidi dan abdullahi da ne ga abu burda shi kuma abu burda da ne ga abu musa al-ash'ari ma'ana wannan ainihin buraidin jikan abu musa al-ash'ari ne yace an abi burda ya karbo daga mahaifin shi abu burda dan abu musa al-ash'ari to shi an yi sabani dangane da sunan abu burda shin abu burda ne sunan shi ko ko sunan shi amir ko ko sunan shi harisu duka dai malamai sun faɗi amma dai ya fi shahara da abu burda ya karɓo hadisin daga ainihin mahaifin shi mai suna ainihin abu burda wato abdullahi ɗan kais ɗan sulai allah ya ƙara mishi yarda an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ko abu musa ya karɓo wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace man hamala alaina silaha falaysa minna wanda bi ya dauki takobi ya kashe mu ko ya dauki takobi ya yaƙe mu ko ya zubda jinin mu mu musulmi to ba shi cikin mu ba shi cikin tawaga al'umma annabi Muhammadu ba shi cikin al'umman musulmi kuma babu ruwan mu da shi wannan ainihin hadisi kamar yadda ainihin aka ji shi na Abu Musa al-Ash'ari Bukhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito shi kamar yadda aka ji sa'annan kuma har wa yau an samu daga cikin manyan malamai shi al-Imam al-Bukhari ya sake rawaito shi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito shi al-Imam Abu Nu'aym ma ya rawaito shi Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi kun ji waɗannan riwayoyi waɗanda al-Imam Muslim ya tattaro mana su da hanyoyin su daga waɗannan manyan sahabbai na Annabi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su Abdullahi dan Umar da su ainihin Abu Musa al-Ash'ari waɗannan hadisan galibi waɗannan sahabbai sun rinka ruwaito su ne suna bayyana su lokacin da fitina ta taso fitinar da nake muku ishara a yanzu ire-iren waɗannan hadisan su ne ya kamata yanzu a rinka tara al'umma ana gaya musu ba don komi ba saboda irin wannan fitinar ga ta nan tana sake kewayowa a dukkan duniyar musulmi an fahimta jama'a jihadi tsakanin musulmi da kafirai wannan sanannen abu ne tuntuni amma a ce musulmi su ɗauki makamai su rinka kashe ƴan uwansu musulmi to wannan wata bid'a ce idan an yi haka ne da nufin wai addini ko jihadi to duk wanda ya sake yi haka to shikenan ya cire kanshi daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai dai kamar yadda muka ce don kada mu ma abin da muke tsoro kuma mu afka cikin shi su asalin masu ɗaukan makami suna kashe musulmi zaka ji tawili suka yi tayi suka yi tayi suka yi tayi har suka kai ƙarshe da kafirta waɗannan musulmi sai suka halatta jinin su da dukiyarsu to shin yanzu mu ma ma ce duk wanda ya dauki makami akan mutum da annabi ya ce ba ruwan mu da shi shi ba namu bane baya cikin mu mu ma sai mu ce shi kenan shi ma ba musulmi bane dan haka sai mu ce mu ma za mu yaƙe shi kenan akan mu kafirta shi ko kuma mafi karanci mu ce mu kafirta shi to shine malamai suka zauna suka tattauna cewa ai dama dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin kenan dan a nuna shin daukar makami ka yaƙi musulmi yana raba ka da imani gaba daya to babban malami da ya fassara littafin Imam Muslim al-Imam an-Nawawi ga abin da ya faɗi yace mazhabu ahli sunna wal fuqaha abinda malaman ahli sunna da manyan malaman fiqh suka ce anna man hamala silaha ala al-muslimina bighairi haqqin wala ta'wilin ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك wanda duk ya dauki makami yaje yana kashe musulmi ba a bisa haƙƙin ya cancanta ya kashe su ba ba kuma wani ta'awili yayi ba kuma bai halatta ba yana ganin cewa haramun ne abin da ya aikata to yana nan a matsayin mai sabo kenan idan ya halatta to kaga wannan ya kafirta idan yana ganin cewa kashe su din daidai ne ko kuma yana ganin ma wajibi ne a kashe su wannan ya kafirta amma ya dauki makamin yana yaƙar su amma shi da kanshi ya san abin da yake ba musulunci bane to ina son ku yi makin wannan ce matsalar masu yin haka tun a wancan zamanin har zuwa wannan zamanin suna ganin jihadi ne kurba ce neman kusanci ne ga Allah to halatta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ko da baka aikata ba kafirci ne balle kuma ka aikata wanda ke tabbatar da abin ya riga ya shige ka kenan malam yake cewa fa in istahalla fa in istahallahu fa huwa kafir idan kuwa ya halatta wannan yaki da yake wa musulmi to ya kafirta fa amma ta'wilul hadisi فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة dangane da fassara hadisin ba wasu malamai suka ce wannan hadisi za a fassara shi ne a bisa wanda ya halatta yaƙar musulmi ba tare da wani ta'awili ba to wannan yana kafirta kuma yana fita daga cikin addinin musulunci wakila wasu ku cewa suka yi ma'anahu laisa ala siratinal kamila wannan bai bi cikakken tarihin mu ba wato mu musulmi ba ma daukar makami muna kashe musulmi to duk wani musulmi da yazo ya dauki makami yana kashe musulmi to bai bi tarihin mu ba wa hadina bai bi shiriyar mu ba amma kuma sai malam yace wa kana sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala yakrahu qawla man yufassiruhu bilaysa ala hadina wa yaqulu bi'sa hadha alqawl Sufyan ibn Uyayna amma yana cewa wannan fassara mummuna ce tur da ita domin wannan fassarar wato kana cewa ba a hanyar mu yake ba bai bi tarihin mu ba kenan har yanzu kana tabbatar da musulunci shi kenan asali Sufyan ibn Uyayna ba so yake a kafirta shi ba amma so yake a bannasin yadda yazo nassi ne na tsoratarwa to a bashi yadda yazo kawai man hamala alaina silaha ko man salla alaina silaha falaysa minna wanda biye yake mu wanda biye dauki makami akan mu ba mu bashi shi ba namu bane in aka ce me ma'ana hadisin sai ce me baka fahimta ba shi ba namu bane a bar abin a haka saboda wannan nafsi ne na tarhibi na tsoratarwa annusus at-tarhibiyya ana so yadda suka turo a basu da dumi-dumin su Allahumma sai in an ga wani zai zarbabi wajen mummunan fassara sannan ne sai a fito da fassarori irin waɗannan ina fata an gane ya'ani bal yumsik an ta'wilihi Sufyan dan Uyayna yace a'a kame bakinka game da fassara shi yakuna awqa fi nufusi dan ya girshi zukata wa ablaga fi zajr kuma ya kai matuƙa wajen firgitarwa wannan magana ta Sufyan o Ibn Uyayna ni ta fi gamsar da mu ina fata an gane wa qala fi fath ibn hajar ko da yazo cikin fathul bari sai ce qawluhu fa laysa minna ay laysa ala tariqatina aw laysa muttabi'an li tariqatina li'anna min haqqi al-muslimi 'ala al-muslimi an yansurahu wa yuqatil dunahu la an yur'ibahu bi hamli silahi 'alayhi li iradati qitalihi ibn hajar kaji fassara da yawa hadisi cewa da annabi ya ba mu ba shi yana cewa kenan wannan ba akan hanyar mu yake ba wannan ba tafarkin mu yake bi ba yace domin ai ana sa rai ne musulmi a haƙƙin da zai bawa musulmi shine ya taimaka mishi yayi yaƙi dan ya tare shi ba kuma ya koma ya dauki makami yana firgita shi da nufin kashe shi ko da nufin ya kashe ba wa naziruhu sai ibn hajirin yace annabi yayi magana irin wannan sallallahu alaihi wa sallam da annabi yace man gashana fa laysa minna wanda biye mana magudi wanda biye mana dumari wanda biye mana algushu to ba shi tare da mu wa laysa minna man daraba al-hududa haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace saboda bakin ciki ko damuwa ko asara ko mutuwa sai mutum yazo yana marin kuncin shi annabi yace ba mu baka wa shaqqal jiyuba wanda da ya keta rigar shi saboda takaici to ba mu bashi sai ce wa hadha fi haqqi man la yastahilla zalika amma fa duk wannan fassara ana yin ta ne ga wanda baya halatta haka yana yi din amma yana ganin abin da yake ba daidai bane fa amma man yastahillahu amma wanda yake halatta waɗannan ayyuka fa innahu yakfuru bi istihlal al muharram bi shartihi to yana zama kafiri saboda ne saboda ya halattar da abin da yake haramun ne amma fa da sharadi shi ba sai abuba ya sani tukuna ko kuwa jahilci yake fama da shi kamar yadda da yawanci yau din matasan asali jahilci suke fama da shi amma kamar yadda muka bayyana a jiya sun dogara da cewa wanda duk ya haddace Qur'ani to ai ya san komai wanda duk ya sauka aka dafa wake da shinkafa shi aka ci rago to ai ya iya ya gama me ya rage dan haka shi malami ne dan haka kowace aya sai jawo ta sai banka mata fassara to yanzu kaga ire-iren waɗannan to suna fama da jahilcin da suke bukata a karantar da su don haka za mu zo mu ji daga cikin sharrin da ya jawo waɗannan al'amura akwai sakacin waɗanda suka cancanta su tashi su yi malanta su karantar da al'umma suka koma gefe guda suka mai da ilimi ya zama gargajiya suka mai da ilimi ya zama sai wanda suka ga dama ba mu jarrada hamli sila ba wai kai da zaran wani ya dauki makami ya ainihin yaki sai a ce ya kafirta ba sai a duba tukuna yana fama da jahilci me ya faru ko kuma ma kamar yadda ibn taymiya yayi wata magana makamanci haka a cikin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra yace a bincika tukuna ba yi da tabuwa hankali ba yi da bugun aljanu ba shi da shafa aljanu ba shi da wata mutsuwa akan shi a bincika don da yawancin mutane suna fama da mental problems suna fama da buguwar kai suna fama da tabuwa aljanu da yawanci suna fama da motsuwa wani kai daga ganin abin da yake kasan ba a cikin hayyacin shi yake ba an fahimta jama'a wai wannan ana kokarin ne kai fa a kare maka naka imanin don kada kuma shi yayi abin da ba daidai ba ya ɗauki nassi ya bankara shi kai ma ka ɗauki nassi ka bankara akan shi kuwa yi gari gaba ɗayan ku kun kafirce sau da haka duk lokacin da ake ce maka kayi taka tsantsan kar ka kafirtar da musulmi kayi taka tsantsan kar ka ainihin yi kaza wato ba wai ana jin tausayin wancan da zaka kafirta bane ko ana tausaya wancan da zaka kashe kai ake jiwa tausayi kana tuhin sakhratin yawman liyuhiha aka ce kamar rago ne sai ya zo yana dukan dutse yana karo da dutse da Allah dutse za a tausaya ko rago sai a ce rago ka tausaya wa kawanka ka tausaya kanka dan haka duk wanda ya zo yana kafirta ka in dai kai musulmi ne karka damu amma in ma da damuwar to tausaya mishi in ya tabbata kai ba kafiri bane to za ta koma kan shi kenan to kaga al'amari yayi muni wal aula inda kaseerin min as-salaf amma fassarar da mafi yawancin malaman farko suka fi yadda da ita game da waɗannan hadisai itlaqu lafz al-khabar khabar abar hadisin kamar yadda yazo min ghairi ta'arrud li ta'wilihi ba an yi kokarin tawilin shi ba ba tare da kokarin tawilin shi ba annabi ya ce falaysa minna kai ba an ka zo ka ce falaysa minna kace duk wanda ya dauki makami ya ki musulmi annabi ya ce ba shi cikin musulmi li yakuna ablagha fi zajar dan ya fi kaiwa matuƙa a wajen tsoratarwa wa kana sufyan ibn uyayna yunkiru ala man yasrifu ala zahirihi sai ma ya sake kawo magana sufyan dan uyayna fa yaqulu yace yana fada dangane da waɗanda ke cewa laysa ala tariqatina wa wara anna al imsaka an ta'wilihi aula bima zakarna an fahimta jama'a saboda kun san a da wa'azozi irin wanda ake yawo da su a kasusuwa na su malam Muhammadu Maiduguri wanda suka wajen shekara arba'in da biyar wani malami ne daga Maiduguri zaka ji in yana wa'azi kullum shi wa'azin shi an fi tafiya wuta da wahala ka ji rahama a ciki malam Muhammadu Maiduguri ka nemi kasar din tsohon kasar da ya kai wajen shekara arba'in da biyar da yi to ire-iren waɗannan kasusuwa su ne suke yawo a da to sai kaga mutane suna tsoron yin zunubi sannan ana karanto musu bakan damiya wanda duk yayi zina ko yayi wankan janaba ba te ba sai yayi nutsu a cikin wutar jahannama kwanan shekara to ire iren waɗannan nasoshin sai zama mutane da kowa na tsoro to yanzu ko kowanne dan ustazu ya karanta ayoyin ya karanta ya ji malamai sun yi irin waɗannan fassarorin sai dauka au yo ashe ma abin bai kai haka ba kuma ai abin akwai ma mafita ashe in ma kai zaka je ka yi nan istighfari kaza kaza shine hila ta yayan yaqub da suka ce uqtulu yusufa aw taruhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin da suka zo taro suka ce abinda za a yi jama'a a kama Yusufin nan aje a kashe shi ne in aka kashe shi shikenan sai ku samu fuskar ubanku yanzu ko kadai ne ubanku ke gani sai ya dawo ya sauku ya soku to shikenan sai ku je ku yi istighfari ku je ku yi umara ku je ku yi tawafi ku je ku yi salati ku je ku yi baiko shikenan ko ya wuce in kuka duba wannan na daga cikin hila ta mutane a lokacin da duk mutane suka ji wani laifi sai suka ji to amma in an yi laifin akwai hanya da za a kubuta tun a nan duniya to sai mutum ya ga ai babu babu babu babu laifi ka je karanta al-adab al-mufrad Imam Bukhari ya rawaito daga sahabi Abdullah dan Abbas wata rana wani zai tambaye shi an gafa ta mala idan nayi kisan kai na tuba Allah zai yafe mini ibnu ibnu Abbas ibnu Abbas sai ibn abbas ya ce kisan kai ya ce eh kana nufin kai kisan kai kuma Allah ya fi maka yace ai har abada Allah ba zai gafarta maka don kai kisan kai to sai jikin mutumin ya sanyi sai tashi ya tafi sai almajirai suka ce Allah gafarta mala amma mu da ba haka kake mana karatu ba da kana cewa duk zunubin da mutum ya aikata matakar bai mutu ba ko da shirka ce in ya tuba Allah zai yafe mai sai ya ce haka karatun yake kaca to amma malam kuma yanzu fatawar da ka bashi kamar ta saba haka sai ce a'a na bashi fatawa ce daidai da halin da na hasasa tattare da shi yace ku bi bayan shi ku ji da suka bi bayan shi sai suka ji ashe da yayi shirin zai je kashe wani ne to sai ya zo ya ɗibi fatawa wurin malam in yayi kisa kaga in ya je carbi kafa talatin ya isa ya tuba kenan to da ya ji ba gafara ko yayi ko carbin tsinkewa ba to sai koma sai ya hakura kaga fatawar kwararren malami kenan dama ita fatawa ana yin ta ne daidai da zamani ko gari ko wani da yazo amma asali a musulunci duk laifin da kai ka roki gafara Allah zai yafe maka amma da yaga cewa ya zo ne ya ɗibi fatawa domin ya je ya aikata laifi to shikenan to jama'a kun ga wannan yana daga abubuwan da kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye cin amanar ilimi kenan ba ma cewa malamai sun yi kuskure saboda sun tsaya sun fassara nasi da kyakkyawar fassara ba za a ce to ai fassara su ce ta daura gindin aka yi kaza ba a'a dole a fassara abu yadda yake kai kuma abin da ake cewa ka ji tsoron Allah to amma in kai amfani da wata fassara da malamai suka fitar kaga cewa ta baka wata kafa ta ka je kai barna to wannan shine sai a ce kawo violation kai kawo violation ka ci amanar wannan fatawar ba haka ake nufi ba jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma sai malam yace wal wa'id al mazkur la yatanawalu man qatala al bugha min ahli al haqq daga cikin shugabanni waɗanda suke da haƙƙin siyaƙi waɗanda suke ɗan ta'adda ne ko ɗan fashi da makami in suka ɗauki makami suka yaƙi irin waɗannan ƴan ta'adda ko ƴan fashi da makami to wannan nassin bai shafe su ba saboda wannan sun yi ƙoƙarin tsarkake ƙasa ne ko tsarkake al'umma daga ƴan ta'adda ko kuma daga waɗanda suke mabarnata don haka fa yu'malu 'ala al-bugha wannan hadisi za a ɗauke shi ne akan ƴan ta'adda waɗanda ke ɗaukar ainihin ire-iren makamai suna ainihin tarwatsa al'ummar musulmi da makamantansu wa 'ala man bada'a bil qital zaliman hakanan za a fassara wannan hadisi akan waɗanda su suka fara ɗaukar makami da nufin su yi zalunci to sai a fassara a cewa annabi ya ce falaysa minna qalahu fi qalahu fil fatih ibn hajar shi ya faɗo na a cikin fatihul bari mujalladi na 14 shafi na 500 da ainihin 18 cikin kitabul fitan a lamba hadisi na 770 Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda malamai sun yi maganganu masu yawa dangane da wannan don haka jama'a kowa ya ji tsoron Allah ka kiyaye maganan manzon Allah a yadda aka ce maka manzon Allah ya ce to ka kiyaye kar ka sake wata fatawa ko wata fassara ta wani malami kai maka sassauci ka je ka saba wa Allah na'am na'am na'am na'am na'am na'am a'a ai mun karanto a can baya duk mun fassara waɗannan hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wanda duk ya kafirta musulmi to kalmar ta koma kan ɗaya daga cikin su duk ire-iren waɗannan ne duk an fassaro su saboda ka a samu rudani irin wanda shi aka samu kai a ciki a yanzu Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin wannan hadisi malamai yace bayanu malam yace bayanu tahrimi hamli silahi ala almuslimina min ghairi haqqin lima fihi min tarwi'ihim wa takhwifihim bighairi sababin shar'i haramun ne ku dauki makami ku rinka yawo kuna firgita musulmi kuna razana su ba tare da shari'a ce ta ce ku yi haka ba ومنها بيان عظم حرمة المسلمين عند الله وأن حديثنا نون درجة المسلمين أو الله فلا يحل لأحد أن يتعرض لهم بأذى بحلت جواني يتأمى مسلمية تشوتر دسوبة إلا بما شرعه الله تعالى عليهم من الحدود سيدي إن حديني ألا مدعوك كين سركي شرعا to haddi kuma kai ba za ka naɗa kanka kai ne amirul mu'minina dan haka kai ne za ka rinka hukunta musulmi ka je ka zauna a wani wuri a wani yayi kaza wani ya ce kaza sai ka ce aje a kashe shi inda ka tabbata amirul mu'minina sai ka kamo shi ka zo a gabatar da shi a jama'a a karanta mishi dalilan shi sannan sai a ce to ga abin da Allah ya ce dangane da kai kuma a ƙarƙashin daula wadda take an yi maka mubaya'a amma an kowa kawai ya dauka cewa ai yana da miliyan biyar da zai je siyo makami ya zo ya samu wani daki ya tara makaman shikenan ya rinka aika ɗaliban shi suna kamo mutane a boye kuma ana zuwa a nemi su haddi to wannan kuma ai ta'addanci ne shi ma wanda bai gaza duk wani ta'addanci ba ba wannan ce daula islamiyya ba ba a taba ganin daula islamiyya da irin wannan shakalin ba kuma al'amari ya zama haka komai zai zama fauda kenan don kai ka siyo makamin miliyan biyar to wani malamin kuma yana da miliyan hamsin to kaga kenan al'umma ta rude kenan kowane malami ya zama amirul mu'minina Allah madaukakin sauke kiyaye wa minha anna man hamala sayfahu ala almuslimina min ghairi mubih lidhalika falaysa lahu hurmatuhum bal yu'khadhu ala yadayhi wa yu'aqabu bima yakuffu sharruhu anhum mala yace kuma duk mutumin da ya dauki makami yana yakan musulmi ko to a sani da cewa alfarman musulmi fa ta sauka a kai shi garin a hana shi din nan in ma ya kai ne ga a hallaka shi duk daidai ne saboda shi ya bude wa kanshi kofar halatta jinin shi jama'a kun fahimta in ya zama an rasa ya za a yi a kame daga sharrin shi sai da an hallaka shi to hallaka shi ya halatta ba don komi ba saboda tare musulmi daga sharri shi to in aka ce to ai an kashe shi to ai shi musulmi ne me yasa ba a kashe shi sai a ce a wannan alfarmar ta musulunci shi da kanshi ya sauke wa kanshi ita jama'a kun fahimci wannan da kyau mutum zai shigo gidanka ne dan fashi da makami ya gama cin mutuncinka kana da yadda za ka yi mishi kuma sai ka ce to ai an kawo mishi kuma kawo wa musulmi sai yi shi ya bude wa kanshi kofa ومنها بيان خطر حمل السلاح على من لا يستحقه malai yace wannan hadisi yana nuna mana hadarin daukar makami akan wanda bai cancanta a dauka ba faqad hakama ash-shari' alayhi bi annahu laysa min al-muslimina kaji dai manzon Allah ya hukunci akan cewa ba shi daga cikin musulmi wa hadha wa in kana fihi tafsil sabiq illa annahu khatar azim malai yace ko da yake dai akwai wasu yan fassarori da muka ji malamai sun yi ko amma dai akwai hadari a'azana Allahu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu innahu jawwabun karimun ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki babba ne mai rahama ne mai jin tausayi ne wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab babban malami al-Sheikh Muhammad ibn Ali Adam sharhin da wannan hadisi ya kare kenan daga cikin ainihin wannan sharhi nashi na sahihu muslim al-bahr al-muhit al-sajjaj sharhi muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya taimaka ni ko abin da nake cewa menene yake kai musulmi ya dauki makami akan ƴan uwan shi musulmi karfin imani ne zai sa ya dauki makami akan su saboda yana kaunar su ya kashe su ko kuwa saboda ya rena imanin su ko kuwa menene zan yi amfani da wannan littafi da wani profesa mutumin kasar Libya ya rubuta shi gashi profesa Ali Muhammad Muhammad Sallabi babban malami ne mai rubuce-rubuce akan tarihi tataccen tarihi na addinin musulunci da matsaloli da suka shafi al'amuran da suka faru na rugunsumi a cikin addinin nan na musulunci littafin shi da ya rubuta alhamdulillah ya aiko mana da su tun daga ƙasar Libya a makarantar nan kaf ga su muna da su to amma daga cikin littafin akwai tarihin sayyidina ali ya yi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tarihin sayyidina abubakar ya yi tarihin sayyidina umar ya yi tarihin sayyidina ali to da yazo tarihin sayyidina ali sai ya ware wani babi sukutun da guda dangane da khawarijawa domin khawarijawa sun dade da fitowa amma bayyana su su karfi ta fi faruwa ne a zamanin sayyidina ali karshe ma dai su suka hallaka shi sakamakon wannan sai malam ya ce to bari da yake a wannan zamani tayaratul khawarijiyya war rafidiyya suna ainihin yaduwa a cikin matasa tunani na ɗan shi'a da tunani na khawarijawa yana yaduwa a cikin matasan da suke kiran kansu ahli sunna sai ce bari ya ware iyakacin wannan sai kuma a buga shi mustaqil shine kaga nan gashi fikrul khawarij wa shi'a في ميزان أهل السنة والجماعة تأليف الدكتور محمد علي محمد محمد الصلادي gashi sannan ina kira ga duk wani dan boko dan ya samu damar karanta wannan muna da fassara asalin littafin gashi Islamic History Series gashi Ali ibn Abi Talib gashi da yazo sai da ya tsaya ya aka fassara wannan littafi kaf gashi sai da ya kawo duk abubuwan da zan karanta dinnan a yau zaka iya zuwa in kai dan boko ne zalla ka zo ka samu a makarantar nan ai maka photo stat din su ka je ka bi su daya bayan daya me yiwuwa wannan ya taimake ka wajen ka iya samarwa da kanka kyakkyawar fahimtar me ya kai mu halin da muka shiga yau a Najeriya da kuma duniya gaba daya malam sallabi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri bayan yayi dogayen bayanai sai ya ce ashiran min simatul khawarij wa naz'atihim fil asr al hadith yace ga wasu kurkushin dabi'u da kuma wasu halaye na khawarijawa a wannan zamani yana magana wannan zamanin ne domin yana nan garin shi kuma ba wani tsoho ne ma karkace bai wuce shekara 42 zuwa 41 ba ko an fahimta babban malami ne Allah madaukakin sarki ya daukaki darajar shi yayi karatu a Jami'ar Madina ya je yayi karatun shi ainihin har ya kammala PhD din shi a ainihin Sudan sannan ya koma ya zama babban professor ya dukufa yana ta rubuce rubuce yana ta tace waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗi jama'a duk wani littafi da ya rubuta gashi nan da kanshi ya aiko mana tun daga ƙasar Libya ga sunan a makarantar nan kusan saiti goma na littattafan shi kaf dan haka duk waɗannan abubuwan da zamu karanta ba sunan ainihin muna da su alhamdulillah rabbil alamin to gashi daga cikin ɗabi'un sai yace wa min hadhihi simat wal mazahir na daga cikin ire-iren waɗannan ɗabi'u waɗanda ainihin wato bari karanto mana gaba ɗayan abin da ya faɗi ya ce bada absimatul khawariji wa naza'atihim tazharu bayna tawa'if min abna'ina almuslimin al-yau yace a yau wasu ɗabi'u na khawarijawa sun fara bayyana a tsakankanin wasu ƙungiyoyi na ƴaƴanmu musulmi wa bi ashkalin kuma sai abubuwan suka rinka ɗaukar wani salo wa mazahir da wasu take-take mukhtalifa waɗanda suka sha bambamin jama'atin wa afradi daga wasu ƙungiyoyi da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane wa da'awatin da wasu masu yin da'awa wa harakatin da wasu 'yan movement wattijahatin da wasu masu tunani wa shi'aratin da wasu masu ainihin nufin cewa wai yada addini suke wa manahij wa asalib wa mawaqif wa tasarrufat da duk wata kaiwa da komowa ta su sai muke ganin dabi'un khawarijawa suna bayyana a cikin su wa naza'atun fardiyya wa jama'iyya wasu ɗaiɗaiku ne suke yin abin wasu kuma da sunan kungiya ne suke yi wa nahwu zalika min umurin tambazuru bi khatar kai da dai waɗansu al'amura waɗanda suke barazana barazana ta haɗari ga musulmi وتنبئ عند بدايات ظهور البذور العقدية والفكرية والسلوكية waɗannan al'amura sai kaga suna zama barazana ce wadda take barazana ga aƙida da barazana ga tunani da kuma barazana ta ɗabi'u lil khawarij irin wanda khawarijawa aka san su da su wa min hadhihi sinat wal mazahir na daga cikin waɗannan ɗabi'u da take-take at-tashaddud fi ad-din 'ala an-nafsi wa at-ta'sir 'ala al-akharin ka kuntata wa kanka kai da kanka game da addini ka hana kanka zaman lafiya kullum kai ta kunci kuma kai ta tsanantawa akan wasu wa ta'alun da kuma nada kai akan malanta wal ghurur da kuma rudin kai cewa kai kai ne imamin zamanin ka kai kafi kowa kai ne mai jihadi wa tasaddur al ahdaf da kuma tinkaran manya manyan abubuwa waɗanda idan aka gabatar da su ga malaman muhajirai da ansarawa wallahi sai sun ji tsoro su shiga su tattauna sai ka samu wani dan tsigigi da bai wuce hancin takalmi ba sai ka ga shi kadai ya tinkari waɗannan manya manyan abubuwa wa qillatu sabr da karancin haƙuri abin da za a yi a ce a yi haƙuri yau mun tattauna matsalar nan karatun safe ku yi haƙuri ku bi a hankali ku bi kaza sai kaga irin waɗannan suna da ƙarancin haƙuri wa ba'fil hikima da kuma rauni hikima sai kaga babu hikima a cikin al'amura wal istibdad bil ra'yi wa tajhil al akharin da kuma nuna cewa nashi ra'ayin to shine kawai daidai sauran jama'a gaba ɗayan su jahilai ne wa ta'an fil ulama da kuma sukan malamai wa su'u dhanni fihim da kuma munana wa malamai zato duk malamin da yin magana akan su cewa kuskure ne sun ce malamin gwamnati ne sun munana mishi zato wa tahqirihim da kuma wulakantar da malamai wa tanfir minhum da kuma kore mutane cewa dan la ku rabu da su ba sa aiki da karatun su ul ulama'u karshen zamani ne ulama'u bani isra'ila ne ku rabu da su mayun imani ne za su cinye muku imani sai kaga ana kore mutane daga ainihin malamai wal hidda ala ta'amul ma al akhirina da kuma tsanani in yazo mu'amala tare da wani wa su'ubati madaji jusuri tafahum ma'ahum sannan in magana ta hada shi da wasu ba zai yadda ko kadan ya ba su ainihin kunnan saurari ya fahimce su ba saboda ya yanke shawara shi tashi fahimta ita ce daidai dan haka ko kadan ba zai bar wani ya saurare shi ya ainihin magana ba sannan wa qabiliyatul inshitar wa tafarruq wa suhulati ittiham al-akharin sannan kuma abu ne mai sauki yanzu ya shiga cikin zargin wani da kuma yayi kokarin cewa ya rabu da su wani da kuma cewa abu ne mai sauki ya tuhumci su wani shi yasa ba ku ga irin in suka to suka to din bayan kwana biyu sai ka ji sun dare can ma in suka to sai ka ji sun dare haka suka yi zamanin sayyidina ali bayan da suka gama duk abin da suka yi sai kuma sai suka je sai suka dare su su can ma da suka je sai suka je sai suka ta darewa saboda zafi in yi zafi su isu sai kaga suna karkarar junan su suna darewa wa su'ubatu tajammu'u wa tawaqqut sai kaga yana da wahala su iya hada kansu wa takfir da kuma kafirta mutane wa ghairi zalika da ma dai waɗansu irin matsalolin waɗanda duk waɗannan ɗabi'un da aka lissafa ɗabi'un khawarijawa ne amma a waɗannan zamuna sai ka rinka samun su a cikin ainihin matasa min mazahirul ghulu waɗanda yake ainihin zakewa ce ta kai su ga haka allati ashama fi zuhuriha majmu'a min al asbab minha to don Allah me ya kawo waɗannan ɗabi'u me ya kawo kana ahli sunna asa aka same ka da irin waɗannan ɗabi'u me ya kawo kana aiki da Qur'ani da hadisi aka same ka da waɗannan ɗabi'u waɗanda sun saba wa Qur'ani da hadisi sai malam yace ga dalilan da suka kawo haka dalili na farko al-jahl bil ulum shar'iyya jahilcin ilimi na shari'a kamar yadda na ce ƙur'ani da ya haddace shi amma ko ya koyi ilimin tafsiri ko ya koyi ilimin ulumin ƙur'an waɗannan bai koya ba amma hadda fa zanzan duk ayar da yake so zai jawo ta amma ilimin da ake fassara Qur'ani da ake iya gane yara za a hada ayoyi yara za a dubi yanayi ba shi da wannan ilimin al-ulum shar'iyya su ake kira ulumul ala Qur'ani yana da nashi kaji su mun fara fadi hadisi yana da nashi akwai ilmul hadis akwai ilmul jarh wa ta'dil ilmul rijal tarihi yana da nashi mustalahu tarih aqida tana da nata tauhid yana da nashi lughal arabiyya tana da nahwu da sarf da balagha da adab duka waɗannan ilmomin kowanne to sa'an nan idan hukunci zaka zarta wane kafiri ne wane kaza ne wane kaza ne ilimin fiqh ka karanci ilimin usulul fiqh ka karanci alqawaidul fiqhiyya in aka ce ka karanta ba fa ana nufin wai ka karanta a littafi ba a'a ka je gaban wani malami ya karantar da kai ya fahimtar da kai yanzu da inda ga medical doctor kawai dan ya gama secondary school ya iya physics da chemistry shikenan sai je bude asibiti yo wanda ya physics da chemistry ya fara jin kanshin likitanci ma ko karan bai ji ba saboda haka ashe in kun duba ilmomi na shari'a din nan da ake kiran su ulumul ala sune ilmomin da za su taimake ka ka iya fassara alqur'ani fassara ingantacciya fassara da take daidai domin bari ku ji fassara alqur'ani da hadisi jama'a ita kanta riwayar ta ake kamar yadda ake riwaya alqur'ani din da hadisi shi yasa ko gaji muka ce su imam muslim su rubuta littafan nan don su fassara hadisan a bisa yadda aka fassaro musu ba wai kawai ana nufin ka haddace qur'ani to tafi ka fassara shi yadda ka so shi yasa waɗannan da ke alfahari wai suna tafsiri da ka wallahi tallahi tafsiri da kan shi ya taimaka musu wajen kawo rudu amma rike wani tafsiri wanda wani malami magabaci ya rubuta ka karanta wa mutane bakinka alaikum ka kauce shine kenan ana sabar da abin kamar yadda yazo kamar yadda yazo haka kake bayarwa kai ma a karbe shi daga gare ka haka ya wuce dan haka yadda ake haddace Qur'ani haka ake haddato fassara haka ake haddato ma'anonin a bisa ka'idojin to waɗannan ka'idoji su ake kira ulumul ala tsakaninka da Allah a ina kaje ka koyi ilimin usulul tafsir a tsakaninka da Allah ina kaje ka koyi ilmu ulumul Qur'an a wurin waye ka koyi ilmu mustalahul hadith da ilmul jarh wa ta'dil wane ne ya koya maka mustalahu tarikh da ilmul aqida wa tauhid waye ya koya maka nahwu da sarf da balagha da adab waye ya koya maka waɗannan ilmomin waɗannan ilmomin da su ake wa qur'ani da hadisi kyakkyawar fahimta kuma ba lalle bane in ka koya ka iya ɗan boko ne ne suka koyi mathematics ba su iya ba dole ya haƙura ba haka ba ne haka ne don haka ko ka koya din sai in kuma Allah ya maka fatahi in bai maka fatahi ba sai ka hakura kaje ka samu jali shikenan ka zama alhajin binni yan siyasa sun fito takara sai ka goyi bayan su sai su gaba da baka kwangila a cikin ka ya rufu nan zo ana tarihi ka ce wallahi dun mun yi amma da yake Allah bai mana fatahi ba ka ga da Allah ya aje mu sai ka gina masallaci mai wannan ce hanyar shiga ka aljanna amma ka matsa baka iya ba sai kayi to haka fa wanda ya karanci mathematics physics chemistry bai matsa bai iya ba ya matsa sai ya zama likita me zai zama Amadu Gaya likitan shata Amadu Gaya zai zama da ya ga kurji sai jefa wuka kawai shikenan sai operation Allah maraukakin sarki kiyaye to jama'a kun ji wannan to sai malam yake cewa sakamakon wannan jahilcin zaka samu mutum ya jahilci al-adillatu shar'iyya al-amma wal qawa'id allati yadkhulu tahtaha umurun kafiya maqasid sharia ne shari'ar musulunci da tace kaza me take nufi in baka karanci waɗannan ilimin ba za ka iya ba al-muwazana bainal masalih wal masaf wal mafasid idan na tashi zan yi kaza menene zai biyo baya na amfani ne zai biyo baya na sharri idan baka da wannan ilimin ba za ka auna ba da ka karanta aya Allah madaukakin sarki ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna sai kai kabbara sai kai gaba sai su biyo ka shikenan baka da ilimin da zaka auna me zai biyo baya in nayi kaza me zai faru kuna ga annabi da kanshi da ake saukan mai da ayoyin in zai aikata sai ya nemi shawara sai ya auna sai ya shiga sai ya fita sai ya yi addu'a amma kai ba abin da ya shafe ka don ne don dan ta kife ne karatun baka yi ba saboda malaman ba baka yarda da su ba sannan al'adilla at-tafsiliya na'am ka san ayoyin jihadi amma waɗanne ayoyi ne za su bi su fassara maka su waɗanne hadisai ne za su bi su nuna maka su duk babu wannan ilimin sharri na farko kenan wanda ya kai duniyar musulmi ta yau ga wannan halin shine aljahal bil ulum shar'iyya jahiltar islamic sciences ilmomi na addinin musulunci methodologies na fassara qur'ani da hadisi dalili na biyu da ya kai matasan yau ga wannan musibar alqira'atu min alkutub bidun muallimin daukar littafi a karanta ba tare da malami ba ya rudu matasa da yawa matasa da yawa in suka ga littattafai sai su dauka au yani na da na tara littafi zan zama irin albani da na tara ni ma zan zama irin ja'far yaushe na ba littattafai ne tara ba kaga ka rubi kanka ka gaya mini waɗannan littattafan yanzu sun isa su mai da kai malami na ɗaya Allah zai mai da kai malami amma akwai sabab in baka je wurin malamai sun koya maka baya za ka yi kasa wannan littafin mai yake karantarwa da akwai matasa da suke ta ruɗuwa haka ina mai bakin cikin in kawo wannan tarihin na ɓangaren rayuwa ta wadda ya ruɗu wasu matasa da yawa Allah ya mini bawar karatu alhamdulillah nace Allah ya mini bawar karatu na zama ɗalibin ilimi tun ina karami to sai muka fara gogayya a garin nan da manyan malamai waɗanda ban wuce shekara 18 ba su ko yan shekara 70 ne to tun lokacin sai ake cewa yaron nan albani yaron nan albani to wannan magana har yau wawaye daga ciki sai suka gaje ta to yanzu ana yaron nan albani sai dauka a to tun da yaro ne yi wannan to ni ma ai yaro ne bari in yi haka har yau wani za mu haɗu da shi a Sokoto ko kaza sai ka biya na a a zare ka ce eh to Allah akwai wani yaro albani ka san shi ce mishi na san shi idan magana ta magana san ce mishi an yi ne sai ce a'a aka ce mana yaro sai ce a yaro ne mana zan zo ka bani yan nan taka yin shekara sha biyar ko kuma zan zo mata ka taimana tatsuniya tunda yaro ne wato kuskure ne jama'a baka san mutum ba daga kadin shi kawai sai ka ainihin kalle shi kawai sai kai fasara yaya rayuwar shi take kuskure ne mummunan kuskure waɗannan littattafai jama'a ba kasuwa muka je kawai muka samu kuɗi muka siyo su ba malamai na karantar da mu ne su ne mana hujja kaza ku je ku siyo sai mu je mu siyo sai mu zauna sai mu karance shi yasa ba ga duk littafin da na tashi nan sai sa hannu in zawo dan na riga na karanta abu na tin yanzu sai dai maka hujja da shi kai amma ni na gama da shi to kai kuma sai kake tunana in na samu miliyan biyar ne ma na je na siyo yanzu sai in tara shikenan ni ma sai in nada kaina wallahi ba haka bane yazunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi suka ce wawa yana zaton cewa wai littattafai ke shiryawa a khafa hamin da idrakin ulumi yace to su fa littattafai yanzu matsalar ma ba ana magana ɗaliban ilimi ba malamai ma wasu littattafan likita su suke su kasa fahimtar su dan haka sai suka ce wa man akhadha al-uluma bighairi shaykhin yadullu an siratul mustaqim wanda da ya dauki littafi yace da haka zai malanta to zai bace daga hanya wa taltabisul umuru alayka hatta tasira adalla min tumar hakim al'amura sai su rikice maka haka fi tumar hakim rikicewa tumar hakim wani ne maganin gargajiya ne sai dai dauki sahihul bukhari ba wanda ya koya mai karatu a lokacin bukhari ba wasali ba ido sai ya karanta alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in hadisi ne amma da yake bai je an koya mai ba alhabbatu to tunda babu digo sai ya tunanin to bari ya diga ya bari ya kabbara ya sai ce alhayyatu as-sauda bakin miciji shifa'u min kulli da'in yana maganin kowace cuta sai ya ce madalla ka ji hadisin annabi kenan sai ya dauki magirbi ya je ya saro miciji ya zo jika ya sha da nufin ya aiki da hadisi sai gudan miciji ta kashe shi shine malamai suka mai da wannan abin ya zama mai ya zama salon magana haka wani ba hanafi ya tafi aikin hajji sai ya dauki littafin hanafiya shi ma sai yayi nazari ba tare da an koya mishi ba yana cikin aikin hajji sai aka ganshi ya kamo jaki a'a lafiya a karamakallah alhaji sai ya ce a zai wa jaki tsarki ne aka ce tsarki ce eh sai kama golan jaki yana zuba ruwa yana wankewa aka ce a yaya sai bude musu littafi ya ce ai littafin fiqhu ne ya ce a aikin hajji a kama jaki a mishi tsarki wa yustahabbu ghaslu khisil himar asalin maganar a fiqhun hanafiya ita ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimar hanafawa suka ce an so wanke tsakuwa ta jifan shedan to hasa tsakuwa to da yake ba malamin ne ya koya mai ba sai ya mai da ha sai ya diga mai ruwa sai mai digo sai mai da shi khisiu sai ya zama golan jaki himar sai mai da shi jimar wa yustahabbu ghaslu khisil himar ana son wanke golan jaki a aikin haji shine kawai sai nemo jaki ne mai tsarki kuma cewa da karatu yake aiki duk wannan jama'a ya faru ne sakamakon me alqira'atu min alkutubi bighairi muallimin kaje ka dauki littafi ka karanta ba tare da malami ya koya maka ba za ka je ka zauna ne ma'ana lokacin da ka tafi wurin malami fa ba wai za ka tafi ne da nufin kai ka yanke shawara kawai so kake ka zama malami ba a'a ba a fara nan ba tukuna za ka tafi ne neman ilimi yadda za ka bauta wa Allah ka tsira to in Allah ya nufi ka zama malami shine za ka zama to amma galibi yanzu ya kosa zai zo ya same ka ne akar maka Allah wallahi tallahi na yi nazarin riyadu salihin ne zamu muqabala ne an jima to wasu hadisai ne ban fahimta ba ka ji har ya zama malami zai muqabala ne an jima da magariba amma ya yi nazari garin nazari ne wasu hadisai ne yanzu ya zo kai marmaza ka biya mai saboda zai muqabala an jima jama'a kun fahimta duk wannan wautar jama'a tana faruwa a duniyar matasa a yau duk kuma sakamakon waɗannan dalilan ne da za mu faɗi to wannan sai malam yace wa qad hadatha min hadha nau'ain min ash-shabab wannan ya samu matasa ta bangare biyu ne shababun asha fi sujuni wa laqiya al-mihan wa at-ta'zim matasa sai su je su tsogalo rikici in suka tsogalo rikici da sunan addini sai a kama su a jefa su a kurkuku naka jefa su a kurkuku saboda zafin son addini sai je sai ya dauki littafi sai ta nazari tun da zaman gidan kurkuku ba wani abu da zai yi to shikenan sai ya ga cewa yo ai yana karanta yana fahimta to da ya fito sai ka ganshi da dangajojen gemu da rawani sai a ce ya zama shehul islami a ina daga gidan kurkuku kun ji wannan sannan wa shababun lam yadkhulu sijin wa lam yata'arradu al fitan wa kanat an-natija hasaban مرا من البلبلية الفكرية وبلاء الغلو haka malam yake cewa sai kuma nau'i na biyu matasan da su ko ba kurkuku suka taba shiga ba ba su taba shiga cikin wani bala'i ba sai dai kawai bala'i ne irin na tunanin da ya hausu da kuma zakewa bayan kwana biyu kawai sai ganin shi ya fara yawo da littafi a wurin wa kake daukan karatu sai ce a hai nazari yake yi nazari eh to bayara bayan kwana biyu sai ka ji ya fara dankawo manya-manyan fatoyi fatoyin dan aka kai wa manyan malamai na duniyar sahabbai wallahi tsoro suke ji su ba da ansa amma sai ka ji shi kadai ya yanke hukunci ya ce ka duba littafi kaza wallahi akwai kawai shi ba abin da ya shafe shi kun ji halin da ire-iren waɗannan matasa suka samu kansu to sakamakon wannan rena wato ilimi da kuma ɗaukan ilimi a littafi ko sai haifar musu da wasu ɗabi'u guda biyu al-i'rabu anil ulama sai suka ce ba ruwansu da malamai ba ruwansu da malamai din sai ina ruwansu da malamai duk abin da malami zai gaya musu ce akwai a littafi ba ruwansu da malami na biyu al-ghulu fi dhammi taqlid sai ka ji sun zake wajen zargin takalidanci ma'ana takalidanci kamar yadda ne bayani a jiya shine ka rike wani malami ya ne maka fatawa kana ainihin bin shi wannan ga haƙƙin wanda bai da ilimi bai da sababin ilimi wajibi ne ga haƙƙin wanda yake ɗalibin ilimi ne shi ma dole ya rike kafar wani malami wanda in ta rikice mai zai je tambaye shi malami ya gaya mai kuma ya bi to ire iren waɗannan sai ka ji sun ce su ba ruwan su da wani malami ba ruwan su da wata mazhaba ba ruwan su da takalidanci da kowa su sun wadatu da kansu har sai ka ji wani dan takifan ya aro kalmar Abu Hanifa yana cewa hum rijalun wa nahnu rijal su maza ne mu ma maza ne me zamu yi da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ya ainihin taimaka kwarai da gaske sababi na uku da ya haifar da wannan barna a cikin duniyar matasa ko takhalli kafirin min al-ulama'i 'an al-qiyam biwajibihim sakacin da da yawa daga malamai suke daga su tsayu akan yin abin da yake wajibi a kansu ku aje tarihin kowace ƙasa ku ɗauki Najeriya ta arewa Najeriya nan ta arewa malamai sai suka koma mai da karatun ya zama musu gargajiya waɗannan sun zauna a zaure in kana so ka zo su koya maka tanqihul qauli su koya maka bada'i'uz zuhuri su koya maka ainihin risala su koya maka askari in ka ga dama ka zo in ka ga dama ka zo din ma sai sun nemi wulakanta ka da mai da kai ba a bakin kowa ba wanda manzon Allah ya sunnanta a marhabanci ɗaliban ilimi a buɗe musu kirji a ba su dama saboda ɗalibai su ne kai in ba su zo sun kowa ba ba inda labarin ka zai je ba inda ilimin ka zai je wannan ya taimaka mana wajen wannan bala'i to da aka waye gari waɗanda suka cancanta su zo su tinkari harkar karantarwa suka ƙi ba abin da zai faru dole ne kowane ɗan misali sai na ɗakan shi ku ɗauki misalin a sharif sale maiduguri wannan malamin shekara arba'in da ta wuce jama'a ya yi karatun hadisi daga ƙasar sudan yana daga cikin ɗiban farko na yan arewa da suka yi irin wannan karatu ya iya tafsiri ya iya kaza ya iya fiqh ya iya larabci ya iya duk ya iya amma babu inda zaka shiga cikin Maiduguri ka yana karantar da matasa ba inda zaka cewa a Najeriya ka yana da majalisi wanda yake karantarwa sai lokacin da wannan matashi ya zo da nufin ya zo ya kawo gudunmawa shine malam Ja'far Mahmud Adam na'am nace matashi don a lokacin ya zo ne a saurayin shi Yafe ya zo ya fara yin tafsirin Al-Qur'ani sai kuma ga Sharif Sale yana cewa ai Ja'far bai iya ba ai yana kuskure yana bata aqidan mutane abinda za a ce Sharif Sale dan Maiduguri ne ya iya larabci ya iya shuwa arab ya iya barbarci ya iya hausa ya iya fulatanci duk ya iya waɗannan su suke kewaye da daular borno me yasa kafin ja'afar ya zo ya ɓata mutane me yasa shi bai gyara su ba sai bayan da ja'afar ya zo ya samu karkuwa da rungumuwa sannan kuma ya fara rubuce-rubuce yana raddi akan ja'afar ya ce Allah a sama yake yana raddi akan kaza su ja'afar ba su iya ba sannan kuma da fara rikici shikenan shi ma a sa tafsirin shi a gidan rediyo me kenan ihu bayan hai da sun tashi sun yi abin da ya kamata a san da ya kamata da waɗannan bala'o'in ko za su zo ba da irin wannan bala'in za su zo ba jama'a kun fahimci wannan irin waɗannan suna nan dankare a nan Zaria suna nan dankare a Kano suna nan dankare a Katsina suna nan a Sokoto suna nan a Kebbi suna nan a kowane gari na daular musulunci a ƙasar nan malamai ne gogaggun malamai amma sun ja bakin su sun yi shiru to dole ne a samu wani dan majazo ya miƙe idan ku ya miƙe dan majazo nan to barna zai yi don haka sakaci da aka samu daga malamai waɗanda ya cancanta su tashi su yi abin da ya kamata a san da ya kamata ya taimaka wajen samuwar irin wannan matasa saboda haka daga baya waɗannan matasa in sun riga sun naɗa kansu a malamai in wannan ya fito ya ce shi ne malami za su ce yaushe suka san shi ba su ma taɓa jin labarin shi ba akwai manyan malamai a ƙasar nan waɗanda wasu sai a wa'azozi na ne in na faɗe su kasar ɗin ya je garin sai ka ji samarin garin sun ci a wani ba ma malami ne sai in ce malami ne su ce ka akai makalla mun ji ka kumbura shi ne a in ce sosai ni na san shi shi ya san na san shi anya malam ka san sai in ce kwarai ku zo mu je ba wannan gidan ba eh in ya fito sai suna mamaki yanzu wannan makocin su malami ne sai in ce malami ne sai suna mamakin abin yana daure musu kai don an haife sa a unguwar ba ruwan shi da kowa aske gemun shi yake yayi gayu ya shiga gari kawai ku gaya mini amma ta gefe guda kuma ka zauna da shi sai ce yaran nan ba sa jin magana karatun ma ba su iya ba muna jin suna tabarna wallahi tallahi jama'a ina da wannan experience din kusan a kaf kewayen ƙasa Hausa saboda yadda ka ji ina faɗin garurukan nan babu garin da ba zan iya ciro maka mutum ɗaya ba wanda ni na san shi shi ya san ni ina zuwa wurin shi ina mu'amala da shi shi ya san ni na san shi malami ne kai akwai wanda da ya tashi shiga burtu bayan ya aske gemu ko wallahi tallahi sai fito yana shan taba hafizi ne na alqur'ani lam a ediyo har tafsiri yake amma yanzu da ya koma garin sai zama shan taba shi yake yana bushewa yana sa kod yana sa necktie amma an kaje ɗakin shi kuma kullum da littattafai shine wata randa na je na ce wallahi a juwa boot din mota ta duk in kwashe littafan nan yace a kar maka Allah a yafe mini nace a wallahi ba za su yafe maka ba kullum kana bushe su da taba yace to a roki Allah ya abin da abin shigar da mu nace to yanzu ka bata ba dan mai ahlal ya ce wala yaqulu hatta yahdiyani Allah innahu min alamati shaqa zai zauna cikin kafar ga su fatul bari da duk wasu tafai nan ga su nan kwankwanci a gare shi amma ya ta busa taba waɗannan ba su karantar da mutane ba jama'a mun san su sun san mun san su suna da digiri suna da masa suna da PhD yayi risala yayi askari yayi kurdabi yayi duka amma sun bar matasa ba dole matasa su kunno bala'i ba ku da kuka je kuka koya a hannun malaman duniya khirrijin jami'a azhar guda nawa ne a Zaria aikin hajji muka je yau shekara uku da ta wuce ko shekara biyu wani matashi bai wuce shekara ashirin da biyar ba ya je yana koyawa alhazai aikin hajji ni ban san mata nan ya zo ba sai na tafi cikin wannan tantin na alhazai in gaida wani babban malami ne a garin nan babba shekara arba'in da ta wuce ma principal ne sai na tafi in gaishe shi sai tafi sai na same shi yana ta kunkuni yara kanana suna tabarna eh suna tabarna malam ba za ku zo ku gyara musu ba nace akramaka Allah ya hana ku ku gyara musu kuma me ya hana kai ka karantar da mutane yana cikin alhazi ya kudin da kanshi ya aske jomin shi ba abin da ya shafe shi saboda haka wani dan majawo ya tashi yana ta yi rabbana taqabbal minna daidai ne ba daidai bane oho shi kuma yana ta kunkuni a shiwo ba daidai bane nace ya baka karantar da mutane ba babban malami ne a nan garin ya san ni na san shi suna nan burjik irinsu in ka shiga cikin jami'o'i akwai manyan malamai suna nan a kulliyatu shari'a a cikin faculty na islamic law faculty na arabiya sun iya karatu gar da gar ba karatun digiri ba ma sun iya karatu karatu na gaskiya na littafi amma ba sa karantar da kowa da haka sai a samu wani dan amir na MSS ya dan samu wani yabo shi bambu biyu da rabi ya daura ya zo ce shine amir shine amirul mu'minina dan haka yau jihad day sai a samu wata zungureriyar mota a mata hoton bindiga sai sun wuce sai ka ji ya ce kaga wawayen yaran nan me yasa baka koya musu addini ba dole su yauta ba kusan wannan jama'a suna nan a cikin jami'o'i jama'a wallahi wani lokaci in ɗalibi ya zo yana bincike sai su ce tafi zariya wurin wane ka je ka ce mu muka turo ka sun san na san su amma ne suna kaucewa malantan ne to ba dole yara su yi wauta ba jama'a kun fahimci wannan Allah madaukakin sarki kiyaye mu wannan na daga cikin sababin da ya kai al'umma suka fada halin da suka shiga to bari ka ji kuma wasu abubuwa da suka daure gindin su kuma yaran in suka fito su samu goyon baya a wurin sha'ab a wurin jama'ar gari wannan abin shine shuyu'uz zulmi wa tahakum lil qawanin al wad'iyya yaduwar zalunci da kuma hukunci da dokoki na ƙarya waɗanda ba Qur'ani da hadisi ba dan haka wannan yaron ya je karanto aya ya zo miƙe a masallaci ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah kowa ya haddace sai ce fa ulaika humul kafiruna humuz zalimuna humul fasiquna sai ya ce Allahu akbar to ta fara tafasa kenan saboda me akwai abubuwan da ke faruwa waɗanda sun ɗaura gindin su iya ganin zalunci ga zalunci ana ji ana gani yana faruwa a ƙasa ga hukunci da dokokin ƙarya da dokokin kafirci ga wulakanta alkur'ani don haka in yaron nan ya tashi sai zama mutahammisi sai ce malamai duk ba su da imani ya ce sarakuna duk sun kafirta ya ce kai kowa ma kafiri ne in ba shi da waɗanda ke bayan shi ba haka suka yi a masar haka suka yi a masar jama'atul hijrati wa takfir haka suka yi a ƙasashe da yawa me yasa zalunci yayi yawa kafirci da hukunci da dokokin kafirci sun yawa wannan ma platform ne wannan ma ya daura gindin matasan nan su zama abin da suka zama shine kana kyamar kafirci kuma ga kafircin ka gani kana kyamar zalunci ga zaluncin ka gani sannan zaluncin baya raguwa to sa'annan abu na biyar التأويلات الخاطئة لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين sannan sai wasu munanan ta'awilance ta'awilance da aka rinka samun wasu da sunan malanta zamani sun rinka yi wannan ma ya taimaka wa matasa irin su sai da kutub maganganun da irin su sai da kutub suka rinka yi a wasu wurare cikin littattafansu da tafsiransu sun ingiza matasa wajen ire-iren waɗannan halayen da suka shiga sannan sai intisharul fasadi bainan nas barna tana yaduwa a tsakanin mutane ba wanda yake yunkurin ya hana yanzu sarkin garin nan yana da yancin ya kafa wata doka wadda yake in ya kafa ta yana da hakimai yana da dagatai yana da masu anguwanni waɗanda za su sarrafa wannan doka addini ainihin sabata amma ya ja baki shiru barna ta yadu yanzu ko ina kai kewaya sai kaga gidan karuwai na'am sai ka ce ba irin gidan karuwai ne wanda zamanin da aka haife ni da aka haife ka kake gani ba za a mai fenti a ce bakin gida za a zuwa gina gida ne da ɗakuna kowanne gashi nan kowace ta zo ta kama kuma ta kawo wanda take so wannan gidan karuwai ne ana yawo da tsiraici ana yin duk abin da ake yi babu wani sarki da yake magana sarkin zazzau da ya gabata jafaru dan isyaku doka ya kafa idan aka ga mace da shigar da bata dace ba da duri na shi yake yawo za a kwantar da kai yasa a yi maka bulala goma za a kwantar da ke yasa a yi miki bulala goma gaya mini Muhammadu Mustafa kakan Labi dan Adama na yanzu baban Aliyu Mustafa da ya rasu haka shi ma doka ma ya kafa a kasar Adamawa idan aka yi sallar la'asar ko ba ta aure ce kar ta fito in aka yi sallar la'asar a zamanin Muhammadu Mustafa ba Ali Mustafa ba uban shi kakan wannan ka gaya mini yanzu ba a taimaka wajen rabuwar barna ba yanzu idan sarkin garin nan ya sa doka dangane da tsareci ba zai samu goyon baya ba zai samu sai da giya barna da sauransu to amma sai aka bar barna tana yaduwa to shine wannan matashin ya karanta ɗan ayoyin shi da hadisan shi sai yayi rawani sai ce ku zo mu je jihadi a ce ina ce za a je kona gidan karuwai ne zaka ce sai ce sayyidina Umar ma ya kona gidan giya ku zo mu je sunna ce ma to barnar da za ta biyo baya tana da yawa me yasa waɗanda ya kamata su yi abin da ya kamata daga cikin malamai da masu mulki ba su yi ba don haka wani ɗan majazo sai ƙarfin imani ya ci shi shikenan sai tashi abin da ba daidai ba ne don haka a gyara to sa'an nan bayan duk da malam ya gama wannan sai zo yana sharhin waɗannan mas'aloli kamar yadda dama na ce na so in yi mana bayanai ne a takaice waɗannan bayanan kaf na karanto mana ru'usul aqlam ne fa ba wai na zauna na yi mana karatu ne a'a kamun ne na karanto kamar yadda na ce duk wani ɗan boko da ya ji wannan karatu ko wa'azi gashi a fassara da turanci a cikin wannan littafi fassara shi ta turanci ka zo darul hadisi salafiya sai ne maka ainihin photostat in ba haka ba je kaka sai littafin volumes biyu ne Ali ibn Abi Talib by Dr. Ali M Sallabi zaka je ka iya samun shi gashi fassara ce ta ainihin wato wani daga cikin malamai waɗanda suka dage wajen fassara ainihin wato Nasiruddin al-Khattabi gashi shi ya fassara shi Nasiruddin al-Khattab ka je ka samu waɗannan littafai waɗannan jama'a wallahi mun yi ne kawai don mu kawo me ya kai musulmi zai iya ɗaukan makami ya daɗa ɗan shi ɗan uwan shi musulmi jahilta addini rashin sanin karatu sannan zubarwa da malamai daraja waɗanda su za su shawara su za su faɗa su za su kaza kai jama'a lokacin da za a fara waɗannan hayaniya fa zama aka yi ma aka yi ƙuri'a wai da malamai za a fara ne ko da gwamnati sai aka yi shawarar cewa a fara da gwamnati abin da yasa malamai suka samu sauki kenan shi yasa an yi wa gwamnatin 100% to malamai kuma an yi musu 10% 20% amma da farko sai da aka yi ƙuri'a ma da malamai za a fara a kawar da malamai sai da aka sa sunan malamai 500 da wani abu waɗanda waɗannan ba a kawar da su ba to da ba a yi musulunci ba o'o ka ji wani irin musulunci kuma bila ulama'u musulunci ba malamai to duk waɗannan abubuwan jama'a abin da mu muke fata shine Allah madaukakin sarki gyara mana kasar mu amma kun ga wannan laifin to in kun saurari wannan karatun nawa malaman ba su tsira ba masu mulkin ba su tsira ba su ma kuma matasan ba su tsira ba kowa sai ya tuba amma saboda danyen jini ne shine shedan yake mai da su kayan aiki wajen yin wannan barnar Allah madaukakin sarki ya raba rayuwar mu da kasar mu daga barna Allah kuma ya zaunar da mu lafiya jama'a musulmi za mu saurara anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karfe 8 daidai za a fara karatun Bukhari a masallacin ainihin wato markazin salafiya insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah